الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد المسألة الرابعة في أركانها مسألة تهدشين ركنا صلى الأركان إن أنت الأركان هي ما تتكون منها العبادات شيني أبند إبادو دي سكي اه kawwanuwa daga gare su wala tasifu al-ibadatu illa biha kuma ibada ba ta inganta sai da waɗannan rukunan wal farqu bainaha wa bain ash-shurut bambanci tsakanin arkan da kuma rukunnan sallah da sharuɗanta anna sharta shi sharadi ya taqaddamu ala al-ibada yana gabatuwar ibada kahin ayi ibada ne ake so a samu shi ash-shart wa yastamirru ma'ahu kuma ma'ana ya ci gaba da ita wannan ibada wa amma arkan amma su rukunai fahiya allati tashtamilu alaiha al-ibada shine abinda ibada take kumsuwa da su min aqwalin na maganganu wa af'alin da kuma ayyuka su ne ake ce ma arkan su kuma sharuɗa abinda ake bukata kafin a yi wannan ibada sannan kuma su ci gaba da ibada su kuma arkan shine abinda ibada ta kumsa wa arkanuha arba'ata ashara rukunan rukunan sallah rukuni guda goma sha hudu ne la tasqutu amdan ba su haduwa da gangan wala sahaban ko da raukanuwa wala jahalan ko kuma da jahilci wa bayanu haka ma yali bayanin su gashi kamar haka na farko alqiyam tsayuwa filfardi a cikin sallar farilla rukuni ne wajibi ne a yi ta a tsaye alal qadiri muntasiban akan wanda yake da ikon kahuwa ya tsaya ba tare da ya jingina da wani abu ba li qaulihi ta'ala saboda fadar Allah ta'ala wa qumu lillahi qanitin ku tsayu ga Allah kuna masu shiru suratul baqara aya 238 walƙauli sallallahu alaihi sallama don kuma faɗar manzan Allah sallallahu alaihi sallama li imran bin Hussein ga imran ɗan Hussein ya ce salli ƙa'iman ka yi salla a tsaye fa illam tastati in ba ka iya tsayuwa fa ƙa'idan ka yi a zaune fa illam tastati in ba ka iya yin zaune fa ala jambin ka yi ta a kan wani ɓangaren jikinka ko fa'in tarakar ƙiyam filfari da li'uzuri in mutum ya bar tsayuwa ga sallar farilla da uzuri kamar din kamar rashin lahiya wa khofin ko kuma jin tsoron faruwar rashin lahiya ma'ana ko kuma tsoron makiya in makiya ce tsaya ya salla to za su mamaye shi dinan ana maganar yaƙi ana cikin yaƙi wa gairi zalika da wani wannan fa'in na huyi uzaru bi zalika ana ba mutum uzuri da wannan wa yusalli hasaba halihi sai mutum yayi sallah gurgudan halinci qa'idan a zaune aw ala jambin ko akan wani bangaren jikin shi amma salatun nafilati amma sallan nafila fa innal qiyama fiha sunna tsayuwa a cikin ta sunna ne ba farilla bane walaysa rukunan ba rukuni bane lakin sai dai salatul qa'imi fiha afdalu sallan wanda yake tsaye a cikin ita sallan nafila ya fi min salatul ƙa'idi a kan wanda ya yi ta a zaune. Ki ƙaunihi sallallahu Alaihi wasallama saboda faɗar manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Salatul ƙa'idi, sallan wanda yake zaune, alan nisfi min salatul ƙa'imi, rabin sallan wanda ya yi tsaye ne, a sallan nafila. Na biyu takbiratul ihram fi awwaliha, kabbara harrama a farkon ita sallah. وهي قول شين فدر الله أكبر لا يجزئه غيرها أبند با الله أكبر ببي إسا باكي الله أعظم كو الله أعلى كو الله كذا الله أكبر شينك إسوا لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة saboda fadar da manzo Allah yayi ma wanda yazo yayi mummunar sallah bayan ya gama yazo yayi ma manzo Allah sallama manzo Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah kai ba kai sallah ko yace masa idza qumta ila salati fakabbir in ka tsaye za ka yi sallah kai kabbara ana nihin takbiratul ihram kace Allahu akbar ko wa qawluhu da kuma fadan sa sallallahu alaihi wa sallam wa qawlihi da kuma fadar wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tahrimu hat takbir abinda ke haramta yin wani abin da bai shahi sallah ba shine wannan takbiratul ihram daga an yi ta to shikenan duk abinda bai shahi sallah ba bai halitta ai a ciki wata haliluha at-taslim warware ita kuma sallah shine sallama da mutum ya sallame sallah shikenan ya huta daga cikin sallah fala tan'aqidu as-salah bidun takbir da haka sallah ba ta kulluwa in dai ba da wannan kabbara ba na uku qira'atul fatiha karatun fatiha murattabatan fi kulli rak'ati ana mai jeranta su a cikin kowace raka'a mutum ya karanta fatiha لقوله صلى الله عليه وسلم سبب هدر من ذا الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب باب صلى قواند بكرن تفاتحة با ويستثنى من ذلك المسبوق أما أنتوكي أنتوكي مسبوكي قمد وانا متنن دا يزوي إسكي الإمامي ما أنا تشكي ركوئي كاقباء تشواسي يا كرن تفاتحة سنة يشغى يشغى يركوئي idan adraka al'imama raki'a in ya samu liman cikin ruku'i, au adraka min ƙiyamihi, ko ko ya sami liman tsaye, tsayi wadda malam ya tamakan ma'ahomin ƙira'atul fatiha bai da daman karanta fatiha a cikin wannan tsayuwa. Wa kazal ma'amum fil jihariya haka mamu a cikin sallar da ake bayyana karatu. Ko? shi a wannan lokacin ba dole ba ne ya karanta fatiha sai ya saurari liman yustafina min qira'atiha an toge karatun fatiha a wannan halin lakin sai dai law qara'aha fi sakatatil imam da zai karanta fatiha a inda liman ke yin su shiru lokacin da liman yayi kabbara kafin ya fara karatu in mutun ya karanta ko kuma lokacin da ya ce wala dalil ya shiru kahin ya ci gaba in mutum ya karanta ta fa inna zalika aula to haka shi yafi akhzan bil ahwadi saboda riko da abin da yake kewaye ma ma'ana laihi ko na hudu ar-ruku'u fi kulli raka'a ruku'i a kowace raka'a ki kaulihi ta'ala saboda fada Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu ya ku masu imani ku zamanto masu ruku'i da sujida wali qawli sallallahu alaihi wa sallama da kuma fadar manzo Allah sallallahu alaihi sallama sun marka hatta tatma'inna raki'an sannan kai ruku'i sai ka nutsu a cikin ruku'i na biyar da na shida arrafu min ar-ruku'i tasawa daga ruku'i wal itidalu minhu qa'iman da daidaituwa tsaye in mutun ya taso daga ruku'i tasowar daga rukuni rukuni ne mutum ya tsaya ya daidaitu kayan ya sujida shi ma menene rukuni ne su ne na biyar da na shida li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda hadar manzon Allah fi hadisil musii a cikin hadisin wanda ya muna na sallah yace warka hatta tatma'inna raki'an kai ruku'i sai ka nutsu cikin ruku'i sun marfa'a hatta ta'tadila qa'iman sannan ka dago daga ruku'i sai ka daidaitu a tsaye na bakwai a sujud sujida li qawlihi ta'ala dan fadar Allah ta'ala wasjudu ku sujida a suratul hajj wa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma fadar manzo Allah fi hadisin musi a cikin hadisin wanda ya muna na sallah sun masjud sannan ka sujida hatta tatma'inna sajidan sai ka nutsu kana mai sujida wa yakunu sujudu fi kulli raka'atin marratayn ana yin sujida sau biyu a cikin kowace raka'a alal a'da'i sab'ati al-mazkura a cikin gaɓuɓuwa guda bakwai waɗanda aka ambata fi hadisi ibn Abbas a cikin hadisin ibn Abbas wa fihi a cikinsa ya ce cewa umirtu an asjuda an umarce ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in yi sujida ala sab'ati a'zami a'zami akan kasusuwa guda bakwai aljabahatu goshi wa ashara bi yadihi ila anfihi yaynuni da hannun shi zuwa ga hancin shi kenan da goshi da hanci wal yadaini da hannuwa guda biyu su da tafina da ake aza ƙasa war rukubataini da kuma guwai guda biyu wa atrafil qadamaini da kuma gaffan yatsu diddigin ƙahonsa ko na tara na takwas da na tara arrafu min as-sujudi dagawa daga sujida wal julus baina sajdataini da kuma zama tsakanin sujida guda biyu liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama domin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam للمسيء غوندي ممون السلة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا sannan ka ma'ana ka dago daga sujada sai ka nutsu a zamne ko na goma at-tuma'ani na tufi jami'il arkan nutsuwa a cikin dukkan waɗannan rukunin wahiya sukun shine nutsuwa wa takunu bi qadari al-qawli al-wajibi nutsuwan nan na kasancewa gwargwadon alƙaunin wajib magana wadda take wajibi fi kulle rukuni a cikin kowane rukuni abinda yake wajibi mutum ya haɗe shi gwargwadon wannan lokacin shine ake bukata a cikin nutsuwa wannan kuma amrihi sallallahu alaihi wasallam almusi biha fi salati saboda umarnin da manzo Allah ya ma mai mummunar sallah a cikin sallar safi jami'il arkani a cikin dukkan rukunai cewa ya samu nutsuwa wali amrihi lahu bi i'adati salah da kuma umurtar da manzo Allah ya mishi cewa ya sake sallah li tarkihi tuma'anina fiha saboda ya bar nutsuwa a cikin sallah na sha daya at-tashahhud al-akhir tahiyya ta ƙarshe li qawli ibn mas'ud saboda faɗan abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhuma yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud da muna cewa kafin a farlanta mana tahiya in mun zo wajen tahiya sai mu ce assalamu ala allahi min ibadihi aminci ga Allah daga bayinsa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace la taqulu salam ala allah kada ku ce assalam ala allah aminci ga akan Allah walakin sai dai ƙulu ku ce attahiyatu lillah har zuwa ƙarshe fadalla qauluhu sallallahu alaihi wa sallama eh fadalla qauluhu radiyallahu anhu kenan fadar shi abdullahi ibn ibn mas'ud yadda Allah ta tabbata a gare shi yayi nuni da yace qabla an yufrada ala annahu fardun wannan na nuni akan cenan tahiya farilla ce na sha biyu aljulusu litashahhud al-akhir zaman da za a yi domin a yi tahiya ta ƙarshe shi ma mai rukuni ne li'annahu sallallahu alaihi sallama fa'alahu dan manzo Allah ya yi shi wa dawama alaihi kuma ya dawama akan haka wa qala kuma sai ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah na sha uku at-taslimu sallame sallah li qawlihi sallallahu alaihi wasallama dan fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa tahlilu hat-taslim abinda ke warware sallah shine mai sallama wa yaqulu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah mutun ya faɗi haka a damarsa wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah a guntin shi ma ya faɗi haka ko na sha hudu tartibul arkan jeranta waɗannan rukunin a jere su daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan har zuwa ƙarshe alama ta kaddama bayanuhu akan abin da ya gabata na bayani li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallama fa'alaha murattaba manzo Allah yayi su a jere yana haka zaki jero su wa qala sannan kuma sai yace sallu kama kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar yadda kuka ga ina salla wa allamaha almusii'u fi salatihi kuma ya karantar da wanda yayi mummunan salla a cikin sallarsa haka bi kaulihi yace mishi summa sannan yana in kai kaza sannan kaza allati tadullu ala tartib wanda summa na nuni akan jera abu ko wannan kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh